to ba kan gara kuma ashirin ba ya ku ɗau guda biyu salasin min al'ibin nan abdullahi ba yahudi yana kallo aka sa ashirin ba a karba ba talatin ba a karba ba arba'in hamsin sittin saba'in shi haɗa fuska aka ce me yasa ka haɗa fuska ce wallahi yana na da daraja in ko ya wuce tamanin shi zai haifi annabin ƙarshe domin shi annabin ƙarshe shari'a san wani ya kashe wani da gangan aka yabe wani ya kashe wani da kuskure ba yahe ba ana biyan diya raƙumi ɗari don haka sai an famshi baban shi da raƙumi ɗari aka zo ana sa casa'in hankalinsu ya tashi ba karɓa ba aka karɓi abdullahi ana rubuta nan raƙumi ɗari nan abdullahi ana jefa ma ruwa sakai na fasasshiyar ƙwarya na raƙumi ɗari sai nitse na sai na abdullahi na rawa a sama an karɓi ɗari sai dina abdulmadal ya ce tun da ko ɗana zai haifi annabin ƙarshe ni ko zan ba da raƙuman nan ɗari ka da dukiya ta ban buƙatar wani abu ya ba da raƙuma guda ɗari malam lokacin da ya bayar din nan sai na abdullahi da ya girma tun mata ba zawara ko budurwa inda ta kalli abdullahi ba ta da miji ya abdullahi ina ce ki bi da miji ta ce abdullahi ya miki magana a wajibi aka yi taro gaban abdulmadal abdullahi aure domin kwata-kwata mata su daina tunanin za su aure shi a wannan lokacin ce baba ni na zabi wanda zan aura ban son yar karamar gida dan akwai yawan tsegu ban son mummuna da za a yi wa ‘ya'yana gori sannan ni ban son wadda za ta bata min rai na fi son ina farin rai na shigo a ƙara min ina bakin rai a yayin sannan ni daga gani baba ban son wanda za ta tarwatsa min gida na fi son duk wadda ta zo a tare ta a girmama yar uwata ya zama nan ne gurin uwa sha mama ko mutum ya ɗebo bakin ciki a ko ina in ya zo gidana zai ji an tare shi ran shi yayi fari kuma na fi son wanda in ina da shi in zauna lafiya da ita in ban da shi in zauna lafiya ban son wanda in ina da shi za mu zauna lafiya in ban da shi tashin hankali na fi son kuma mai girmama min iyaye fiye da nata sai abuja ne ya ce to wannan baka tashi aure ba yar manya ta zama yar boyi boyi ka sai abdulmadal ya ce wallahi yana kirgawa ina auna yar abuja ne ya ce yarka za ka yaɗin gida da ita da ɗanka sai ce wallahi ba ya ta ba a ya sariba ina da amina yar wahabi abokina duk abin da ya kirga tana da shi kasan ta kasan ya ce mai mutunci sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu عليه وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك وسلم محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya tsine ma wanda ya ci amina ba ta san wa ta ɗauka ba. Amin. wanda bai ci amin ba ma Allah tsire mai albarka aluma ne muhammadu sai da amina daren da za ta dau cikin annabi duk duniya ba hijabi wallahi daga bangon duniya zuwa bangon duniya sai da ta hangi katangar rum da na sham in ji wa in ji ɗanta annabi muhammadu alaika wa sallam a musannan na imamu ahmad juz'i na bati hatta ala al-usura sham wa rum Allahu Akbar wannan matar kake ga bata san me ta dauka ha dafa dafa wani dan dan yana jinjiri ake gane babban mutum balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi ta dau cikin manzan Abdullahi ya tafka mafarki yana tafka mafarki Amina ta haihu sama bakwai sun yi ado ƙasa bakwai sun yi ado aljan wannan ka'aba ana bikin da ba a taɓa samun ɗan da ake biki irin shi sai je gaya wa baban shi abdulmadal abdulmadal ya ce to mafarkin nan naka mu rubuta shi in ta kusa haihuwa za mu yi tanadin abin da za mu raba na dibino mai kyau Allah saka abdulmadal shi yasa wasu suke ce a wata biyu ne manzon Allah ya baban manzan Allah ya je Madina ya rashi suna da gaskiya abin da yasa suke cewa wata biyu ne ya je Madina ya rasu su mafarkin suke faɗa amma shi Abdulmutallib bai tura shi ba sai da ta yi wata shida da ciki da ta yi wata shida sai ya tura ya ce je dibino masu kyau a yasa riba ya so na sunan wannan yaron arabas dibinon da wani bai iya sayan shi saboda raba suna ba ɗaya ɗan kasuwan ma gagarare don ya ci riba ya ji ya gama sayan dibino a yasa riba a madina allah ya ce masa a ɗauko ran shi dan nan ne ɗan shi zai zo ya rasu su tashi tare sai da amina ta samu labari za ta yi kuka annabi ya ce ummi isbir fa ana sayyidun rijali ki hakuri ni ne shugaban mazaje in na fito duniya ni ne babba bai yiwa ina sama da babana ya hakuri dan Allah wai za a haifi annabi na rantsi da Allah ka je ka duba anwarul muhammadiyya na yusuf bin bahani wallahi daren da za ta haihu sai ta ji sautin wahidil qahar min kulli sharrin hasidin wa fajiran wa ja'irin sammihi ismuhu muhammad alaika wasallam sai ta je ta gaya ma abdulmudallib sautin da take ji abdulmudallib ya tafi wurin wani babban malami masana taura da injila wanda ake ce ma isa za a ga sa din na sanani sai ce me kace ya mayar sai ce a cikin matan sai ce baya kullutu baya ciwo lebar kamar ma bata dauce ya ce ba wannan na tambaye ka ba yau ya kaga cikin ce yau ni cikin ya ban tsoro me ka gani ci ta shigo ɗaki na naga cikin yana wani haske ga ƙamshi na fita yirsha walale yirsha wani ƙamshi wannan malami ya ce kai matan nan ta ɗau wani cikin da yau shekara dubu biyu da wani abu muna sa sunan muhammadu muhammadu ba mu taɓa samu yaron ba yanzu abin da allah zai mana kenan abdulmudalla abin da nake gaya maka ka tattara 'ya'yanka da matanka wallahi dan nan yana da tsada ku tafi ku kama dawabi in ka sake ta haihu da daddare na wallahi ba shi bane in dai shine ba za ta haihu ba sai gobe da asuba huduwan alfijir sadiq idan sadiqul masauduku ne zai fito da alfijir sadiq abdulmudalla ya ce an gama ya zo ya tattara yara gaba ɗaya da mata kawai suka tafi dawabi ita kadai a gida almijin sadiki na kusa ketowa ta ji naƙuda ya ɗan taɓa ta ta yi tunanin ba ko a gida ita ga katangar ɗakin ya tsage tas wannan yayi nan wannan yayi nan sai ta ga yan mata zara zara kyawawa santala santala tsayin su irin na saffan dibino ba irin dibinon najeriya gararau din nan ba ba irin kututum na agirik ba saffa haka sai wayannan kakukan daga ina ne ɗaya ta ce ta ce hawwa'u ɗaya kuma ita ce ita ce maryam mamar isa biyu kuma yan matan horo layi suna rike da wata tasa ruwan kamar madara in ka ɗanɗana yi madara tes ba kwatance ya yi zuma zaƙi ƙamshi ba kwatance sai da amina ta ce wallah ka ga ruwan kau kwanciyar hankali ne balle sha ta ɗauka suka ba ta ta sha da ta ji hankalinta ya kwanta tana sha ta ga wani abu mai kama da tsuntsu yana tafiya kan fuka-fuki wallahi yana zuwa sai daga fuka-fukin shi dai sai ya shafi zuciyanta ta ce yana shafan sai ta zuciya na sai Allah ya yi min hijabin tuttu ne sai na ga maballan rana wata tuta ta taho si tana cakuwa jikin tutan naga ushahadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadu ibnu abdullahi rasulullah wa yunun liman kazzabahu wa hasadahu wa sa'ada liman sa'adahu wa tabahu sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam a mafaɗar rana naga wata tuta ita ma ta dirko a jikinta ushahadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu ibnu Abdullahi rasulullah wailun liman kazzaba wa hasadahu wa sa'ada liman saddaqa wa taba a gindin Kaaba naga wata ta durko ushahadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu ibnu Abdullahi rasul wailun liman kazzaba wa hasada wa sa'ada liman saddaqa wa taba ina kallon abun mamaki na gaiwa mana sai daga kawai taurari sun yanko suna wani rawa suna wulili yirisha yirisha ko sun yi kasa nace to wayannan kaza su fado kaina ne na kalla kamar za su faɗo kai na na ji an sha ban wani abu mai daɗi na ce wayo daɗi na leƙa shi daga yaro ya ce Allah wai sai arna ya zagi annabi a zuwa ta kone kone ga ma zagin annabi ana ba su shayi kuma su ce kada kamata salata a ba su abin su sallah amma akwai rainin wayo haka ne
al'umma ne muhammadu sallallahu alaihi wasallam mata bakwai sun ba shi nono akwai soyi ba akwai mamasa akwai atika atika guda biyar kafin zuwan halimatu sali hali lokacin da ake biki a garin wani bai hudu ya ce wa abu lahabi abu jali da abu lahabi ya ce kukan yaron nan ne ya jalin su suna kawo a a lokacin nan halima ta zo ta tada dattijo a gindin kaba ta durkusa ta gaishe shi abdulmutallib abdulmutallib ya ce bai wannan me sunan ki ta ce halima ai ko ban taba ganin mace mai ladabi irin ki ba da mutunci za ki dau yaron nan na jika ne amma ba- maraya ne za ki dauka ta ce wallahi da ni kadai na zo ko musu ba zan yi da kai ba ba dauka zan yi amma tunda yana da miji yana kallo na na zo na durkusa na gaishe ka bari in je in shawarce shi ta shawarci miji miji ya ce ke yanzu mu baro wahala da talauci da ya zan yi a gida muna shigowa ko nema ba mu shiga ba kawai mu ladabi maraya mu koma ki halima kin cika tausayi wallahi duk tausayin mu ba sai muna da shi ba mun laliba mun rasa bisa rarura mu zo mu yayi bi maraya ta ce to sharadi la'asar nayi mu zo mu dauke shi ba mu samu ba ke fata kike ba a yi la'asar din ba a samu ce in Allah ya biya mun bukata na dan ni yaron san shi nake daga ganin dattijan nan zuriyarsa ba za su tafi ba aka tafi a kai la'asar ba a samu ba aka dawo za a je a ɗau maraya suna shiga gida da abdulmadalle kawai sai ga haske ta ce me aka hura yaron nan ana zafi aka ce hasken shi Allah da ta je ta tada annabi ya yi rigingine na bacci shi sa annabi idon shi na bacci zuciya ba ta yi amina za ta ɗau annabi ta miƙa halima ta ce a'a kar a tashi yaron nan yanzu ke amina ba ɗan kin haifi yaron nan ba yaron nan na bacci a taɓa shi ya miƙe kuka ya hanji mutum ya wargaje kin ga yaro kuwa da ta ruɗe halima saboda ƙauna sai ta kai hannunta za ta taɓa zuciyar manzan Allah ta sumbata da ta ɗau hannun tana taɓa zuciyar annabi yana bacci ba ka gane zuciyar a farke ne na rantsi da Allah annabi ya buɗe ido da ya kalli halima ya fashe mata da murmushi ya mata wani haka
sallallahu alaihi wasallam
assalamu alaikum ba irin wannan murmushin da na muku mai kama da kashin safe wanda ruwa ya jika ba murmushi ne mai warkar da yunwa da kishi da bakin ciki da wulakanci duk abin da halima take ji na takaici da sauransu wallahi ta ji ta warke haka ne yunwanta ya tafi ita yanzu bakin cikin halima yaron nan zai kama fatan nan don maman nata ya kwanta gaba daya ko ba ruwan nono ga kashiyan da yake saboda zaman talauci irin na makka nan najeriya ne mutum zai noma buhu a hirin bai da sisi ga ganshi kato kullum ya ci ya koyi can ba kuɗi ba magana ba noma yake ba biwadin gairin zizar in inda bai tukal muharram ga fata ya yankwane halima ta kama haka ta yi haka wallahi ta kasa kai bakin annabi a bakin nonon saboda ɗan ya kai ɗa jinin ya kai jini fata ta kai fata tana haka manzo Allah sai mika hannu irin yadda jarirai suke taba nonon nan tana miƙa- yana mika hannu da ya taba fatan nonon ko wallahi suka cika har ma ɗayan ya ɗauka ya zama tima tima sallallahu alaihi wasallam Halima ta ce ashe da shi- da ita za a yi da karfin jikinta ita dan tura bakin kuma annabi na kama bakin nonon yana zuƙa wallahi ƙashin tasirara sai suka zama gwaba gwaba naman ta ya zama dunkula dunkula fatan ta ya zama zara zara maman ya miƙe kamar budurwa sai ga mata dirarriya kyam kyam kyam kyam ta sallallahu wa muhammadan rasul sallallahu alaihi wasallam
annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai tsoro ya kama halima ta ce amina dan nan akwai al'amarin aljani ta ce wallahi ban dau aljani ba haske na dauka na haifi tsarki gaske
baki karanta yahuda na karatu a littafin su zakariya mamar yahaya tana da shekara casa'in allah ya mai da ita yan shekara ashirin da biyar domin wannan yaron ya mai da ke karama sai mi shi kenan ita kwashe miji ya ga matarsa kaman ba matarsa ba sai shege take ga jiki ga kyau ga dire sai ta ce kawai in su wala tukalli kai in shiru kakka yi magana ta miƙa masa jariri ce tsotsi bakin jariri ka ɗan haɗe ɗan yawu yawun baki wallahi mijin da ya sa harcen shi ya tandi haƙori haƙorin da ɗan bakin da dadashin da ya tsotsa ya sumbata ya haɗe sai ji da kishin shi da yunwan shi babu gajiya babu heji kamar yadda ki ƙasa sai ya gane abin da aka yi wa halima gaskiya ne jakin su mai suna hawa ya haɗa nama ya ishe ka akwai ummu baba da kashi a a gindi ya bushe za ta mutu annabi ya ce za a samu nono mamar baba da ya ce dan abdullahi nuna mujiza da matsiyatan da ne annabi ya same su akuya a bushe da kashi a bushe za ta mutu ce za a samu nono sai ga jaban da izgili na ka ga abin nono nan kawai ka zo ka tadda mutane ba za ka yi abin da ya dace ba da ke matsiyata ne ta ce dan abdullahi nuna mujiza annabi yana shafa akuya ta haɗa nama yana taɓa hantsa he gano na rantsi da Allah da ta shekara wajen arba'in ana shan nononta sai da aka yanka usmanu dan amfana ta mutu annabi wasa ne sallallahu alaihi suna hawa wannan jakin suna tafiya kaɗan sun wuce wanda suka taso jiya balle yau da safe tafiya ne wanda an ɗauko jinjiri a suna ne jinjiri amma wani abu ne dungulalle ga alƙur'an ana tafiya ɗan kaɗan kawai yar halima ya ta fito sai ta riƙe baki ta ga mutane kamar iyayenta kamar ba iyayenta uwar tana zuwa ta ce kin ga abu mamaki wance ni mamarki ne wannan babanki ne ɗan nan ne Allah ya mai da mu haka kin ji kin ji tarihin yaron nan yar saboda murna ka san budurwa da san jariri balle jariri mai kyau balle irin annabi mai kama da gwal da lu'ulu da marjan da zabar daji da rashin kwatancen mai kwatanci sallallahu alaihi wasallam budurwan nan da ta rike manzo Allah herawa tana mai waka tana faɗin ya rabbana akilana muhammada hatta arahu ya bi an wa amrada summa arahu sayyidan musawwada wa kabira adihi ma'an wal hasada wa adihi izan yadumu abada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabana ya ubangiji al'adan kan yi jinjiri ya cika kyau ya shiga ran mutum ka kashe shi ka duba tana magana da Allah ka ga ita ga Allah kuma haka ne ga ita ga Allah ne eh ujibu da wata dai za da yi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum idza sa'alaka ibadi anni qarib ko ashe kenan bayan ka suka tambaye ni ni ina kusa ne ka ce musu ina kusa alhamdulillah ta ce Allah al'adanka in ka an jinjiri in an ci ka san shi ka kashe shi ka bar mutane da bakin ci Allah ka ka kashe mana wannan abdulana muhammad ka bar mana shi hatta arahu ya biyan har mu gan shi saurayi wani irin saurayi za mu kalla kyakkyawa wa amrada balle a ce ya cika girma Allah yana cika girman nan kakka bar shi civilian sun ma'arahu sayyidan masawwada mu gan shi shugaba ba irin wannan tarkacen ba shugabannin shugabanni shi hasan waɗihi izan Allah ka bashi girma ya dumu abadan wanda zai dawwama da shi har abada kar ai wani irin shi balle wanda ya fi shi ka ji waka irin na ilhama ta zama annabi yanda aka rene shi da yanda iska take shaƙa da yanda yake kamshi da yanda aka mai da shi da yanda aka dawo da shi da yanda aka fasa kirjin shi babu lokaci in gobe mun samu lokaci mu kulla za mu baiwa zakirai dan na san yanzu za a nemi wajen karfe hudu kenan salatin annabi sha ɗaya da gaisuwa ga annabi muhammad اللهم صل على محمد وعلى محمد وارحم على محمد وعلى محمد وبارك على محمد وعلى محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ابراهيم صل على سيدنا محمد هادي الله ka ba mu lafiya da zama lafiya amin bala'o'i da yake Najeriya Allah kashe su amin masu Allah kulla bala'in Allah shirye su in ba na shirya bane Allah kamar sai da kai wa Fir'auna da Hamana amin cikin kumfa ya kunu don matsayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu wasallam alaihi wasallam Allah yan kasuwan mu wanda ba su jin daɗin kasuwa kamar su fatahi amin wanda suke jin daɗin kasuwa Allah ka jarrabe su amin jami'an tsaro na ciki da na waje masu gadin mutane suna bacci Allah ka mana gadin rayuwarsu amin Allah ka riƙe mana amana su don matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah wasallam marasa lahiya Allah ka ba su lahiya masu lahiya Allah ƙara musu masu neman ilimi na addini da na zamani Allah ka ba su na kauna annabi Muhammadu Amin.
Allah wanda suka gama ilimin su ba aiki Allah ka ba su don matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam aiki suna neman ƙarin matsayi Allah ka ƙara musu Amin.
Allah wanda suke cikin kunci Allah ka yaye musu amin Allah Allah wanda bai samu aure ba ƴan mata da ƴan maza da zaurori Allah ka ba su masu kaunar manzo amin Allah wanda suka samu ba zaman lafiya Allah ka yi sulhu tsakanin su amin wanda bai Allah samu haihuwa ba Allah ka ba shi haihuwa wanda amin ya samu Allah ƴaƴan suka lalace Allah ya shiryar amin Allah Allah ƴan wiwin Najeriya da ƴan sholi da ƴan taramul Allah masoyin annabinka Muhammadu ne Allah kafi ne sani Allah ka shirye su daina shaye-shaye su yi kuɗi su zama masu ilimi su shugabanci ƙasar nan Amin.
don matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah mai girma sarkin agege Allah ka ba ƙara masa lafiya amin don matsayin annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah wa wakilan jin- gindin shi akasarin su Allah ka sani masoya annabi Allah ka ba su darajar da ba su taɓa tsammanin za su hauta sallam amin Allah Allah don matsayin annabi Muhammadu Allah kar ka raba su da ƙasar na hamma hadiya bayyana.
amin Allah Allah kamar yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa mu gaban manzan Allah.
amin Allah Allah siyasa na zuwa Allah ka ɗau ƙasar nan ka baiwa masoya manzan Allah.
amin Allah Allah wannan fitinan da ake ƙulla shi da sunan cewa wai musulmi ne da kirsa Allah ƙarya ne siyasa ne.
amin Allah ka Allah ba mu lahiya da zama lahiya Allah ka tona masu kulla wannan bala'in asiri Amin, Allah.
Allah ka tona musu asiri Allah ka Amin, tona musu Allah. Amin, Allah mu Allah.
muna zaune lafiya da kiristotin mu amin ba mu Allah da matsala da kiristotin mu sharri ne na siyasa Allah ka ba mu lahiya da zama amin lahiya Allah alhamdulillah Allah da abinda muka roƙa da abinda bamu roƙa ba na alkhairi Allah ka bamu da matsayin annabi da abinda muka nemi tsari da abinda bamu nemi tsari ba na sharri Allah ka yaye mana Amin, Da Allah.
matsayin manzon Allah wanda suka hada wannan maulidi Allah ka karfafa kwamitin su amin Allah Allah Allahn da ya ya goya musu baya ba farfagandan da ba a mai ba sun gaya mun shi Allah ka ɗaure masa gindi kakka jarrabe shi a arzikin shi Amin, Allah ka Allah.
kai shi inda bai taɓa tsammani ba don matsayin amin Allah alhamdulillah rabbil alamin arrahman Amin.
arrahim kamilina ya karu ya sirata allazina an'amta alaihim sallallahu alaihi wasallam fatakatum alhayati allahumma inna nad'uka min kulli khairin da'aka min muhammad amin وانا نعوذ بك من كل شر استاذك من محمد رسول اللهم كما جمعتنا هذا المكان ومكروا مكرهم كبار ومكروا مكر الله الله خير الماكر ومكروا مكر ومكرنا مكر ولا شرون amin انظر كيف كان عاقبة مكرنا دمرناهم وقوم من وقد مكروا مكروا عند الله مكر وإن كان مكر amin Allah وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك يمكرون يمكر الله الله خير الماكرين amin Allah ينصركم الله فلا غالب لكم ولا غالب على من يكفر آمين.
من ذا الذي ينصركم من بعد حسبنا الله amin ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا لا اله الا هو هو مولنا ولا لا ولا آمين.
حول ولا سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kuma jama'a da Allah duk wanda suka sayi fulafulan nan in wani zai karbi aro kan ku bashi ku bashi ya je ya kofa saboda in ana karban aro za su bata saboda ba ma irin wannan karatun eh, an tabo mu karatu ne na sare zubar kuke saya eh Allah sau khalifa to Allah kara mai lahiya don matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا الذين انعمت عليهم Matasha kai ba.
ba tashi ba ba ba tashi ba yan uwa جماعه من كرنت لي الى بترعه الكرسي قبل الله قال ما خليفه لا بي amin الى بقرش الى بقرش